مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من السادوة أولا سافية أسبر يومنا أشرين دهولو قوة الجمال الأولى جرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ومدينة ألف تريه دود أربعين دبقي daidai da ashirin da sha biyar ga watan Nuwamba shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya. A wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Juma'a na Darul Qur'an da ke nan ganyen Oda Saminaka. A yau insha Allah ta'ala za mu fara karatu ne a cikin littafin addu'a'u min alkitabi was sunna. Wallafar babban malami سعيد ابن علي ابن وهب القحطاني Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi wannan mutumi babban malamin musulunci ne wanda ya yi karantarwa a wasu jami'o'i na ƙasar Saudiya malami ne na aqida malami ne kwarai wanda ya yi fafutuka da ƙoƙari da yin da'awa wajen karantar da addinin musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka masa makwancinsa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi jama'a musulmi wannan littafi asalinsa wani bangare ne na littafin da shi wannan malami ya rubuta mai mujallade guda uku mai suna azzikru wad-du'a'u azzikru wad-du'a'u wal-ilaj bir-ruqa min al-kitabi was-sunnah an gane wannan ko littafin hisul muslim wani bangare ne wancan littafin wannan littafin da ke gaban mu addu'a'u min alkitabi was sunna wani bangare ne littafin sannan littafin al-ilaj bir ruqa min alkitabi was sunna shi ma wani bangare ne littafin a asalin babban littafin akwai abubuwan da malam bai ambata mana anan ba amma ga ɗalibin ilimi wanda ke son ya faɗaɗa game da abin da ya shafi wannan bangare to yana da damar ya je ya sai wancan littafi mujallade guda hudu insha Allahu ta'ala zai sami fa'idoji masu yawa kware da gaske muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wannan malami da wannan bijimin aiki da yayi idan jama'a musulmi ba su manta ba kusan shekara ta 2021 mun yi karatun littafin al-ilaj bir ruqa min alkitabi was sunna haka ne a wannan masallaci kuma abin da ya kawo wannan munasaba ce ta kama kokarin karantar da mutane hanyar neman lafiya ta hanyar yin amfani da addu'o'i da suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda mu a aqidar mu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta daidaituwa da ta wani kowaye shi ko abubakar ne ko umar ko usmanu ko ali ballantana wasu waɗanda ba a san su ba an gane wannan daga cikin waɗanda ake riya cewa waliyai ne ko kutubai ne ko gausi ne ko mawaye abinda muke cewa bin annabi ne kawai shirya shi da kansa ya ce wa khairal hadiyi hadiyu muhammadin mafificin alheri shirya shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka da ni da ku da mu da su da kowa duk wanda ke neman tsira a wurin Allah dole ya mai da al'amuransa zuwa ga koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan na rantse da Allah duk wanda ka bi zaka iya bacewa in banda manzon Allah shi kadai ne wanda in ka bi shi Allah ya labince maka wa in tuti'uhu tahtadu su ko sauran gama garin mutane cewa Allah yayi وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله idan kai da'a idan kai biyayya ga mafi yawan mutanen da ke bayan ƙasa za su ɓatar da kai ne ga barin hanyar Allah in yattabi'una illa dhann babu abin da suke bi sai zace zace wa inhum illa yakhrusuna kuwa ba sa yin komai sai shaci faɗi sai tatsuniyoyi Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Al-Furqan bain al-haqqi wal butlan yana bayanin cewa mafi yawa daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye da waɗanda suka kaucewa ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallama a kullum in sun kawo wani batu za ka ga ƙoƙarin kawo tunaninsu ne a kai wanda zai kishinci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma dogaro da wasu hadisai raunana waɗanda malamai sun tabbatar da waɗannan hadisai matattu ne ba a aiki da su ko kuma ya zama cewa suna yin aiki ne kawai da abin da ya shafi ainihin wato son zuciya dalilansu ba sa wuce waɗannan abubuwa guda uku ina fata an gane ba ma cewa ba sa aiki da alƙur'ani da sunna a'a suna yi tabbas cikin su akwai waɗanda wannan ma shine umda a rayuwarsu wannan shine batun adalci akwai wanda kuma mafi yawa duk abin da aka ce ga abin da manzon Allah ya kawo ga kuma abin da shehuwa ne ya kawo to ya gumace ɗauki na shehu ya ƙyalla manzon Allah saboda wannan aƙida ta kamar da kuke ji a social media ga wani yana faɗin cewa idan kuna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dama ka kira manzon Allah kai tsaye sai dai ka bi ta hanyar shehin ka shehin kai kama hannun kai kai wajen manzon Allah kaga wannan bata kenan Allah ka tsare mu Allah ka kare mu dan haka jama'a duk abin da zamu karanta a wannan littafi insha Allah ta'ala abu ne wanda ya dace da abin da ya tabbata daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya duk wacce bata inganta ba za mu yi bayani akwai hadisai waɗanda ya kawo ɗai wa ɗan ɗaiɗaiku ne wanda ba su inganta ba to su ma ɗan da ya kawo su a wancan umdan littafin nashi sai da ya bayanin cewa za a iya samun wasu hadisai masu rauni a ciki amma ba ya kawo su bane saboda a yi aiki da su ya kawo su ne saboda a san su na farko sannan abu na biyu a gane cewa akwai wasu hadisai da wasu addu'o'in da suna iya maye gurbin waɗannan masu raunin wanda za a yi aiki da su ba tare da an yi amfani da waɗancan ba ina fata an gane wannan dan kila wani ya ce to ai a cikin kamar al-Imam Bukhari ko bayan littafin shi as-Sahih al-Musnad ko shine Sahih al-Bukhari bayan shi na littafin mene a tarihul kabir bayan shi na littafin al'adab al-mufrad bayan littafin yana mene a jaza da ya rubuta daban-daban to a littafin littafin al'adab al-mufrad zaka tadda akwai hadisai masu rauni ila wani ya ce to ai bukhari ya san mai rauni ne ya aka ya kawo shi a wannan littafin eh mu a wurin mu da abinda malaman mu suka karantar da mu shine da yawa malamai sukan kawo irin waɗannan hadisai ba don a yi aiki da su ba amma don ka san su a wannan babi don kuma a nuna maka akwai wasu hadisan masu ingancin da baka bukatan waɗancan masu rauni wajen kai aiki da su ina fata an gane kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala ya faɗi a littafin sifatu Nabi sallallahu alaihi wasallama cewa wa fil hadithi ghunyatun 'anil dha'if wa fil hadithi ghunyatun 'anil dha'if cikin hadisai akwai wadatuwa ga barin yin aiki da hadisi mai rauni daga mu a wurin mu ahlus sunna mu ba ma aiki da hadisi mai rauni bai halatta in ko zaka yi aiki da shi sai dai ka kudurta abubuwa guda uku na farko shine ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sannan kuma na biyu ba za a yi aiki da wannan abin da aka rawaito ba ina fata an gane waɗannan guda biyu sune umda to in ko za ka kudurta cewa ba manzon Allah bane ya faɗa mai amfanin yin aiki da maganan wani shi kadai ne wanda Allah ya ce mu bi ko kuwa shi kadai ne wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa hadaru ko qul ati'u Allah wa ati'u rasula fa in tawallaytum fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum ya ayyuhalladhina amanu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دك من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا بيانا وأن آيوي دا أبن ما لم يسك أنبتا أكشوس an gane wannan da haka muna nan daram dam dam wa khairal hadiyi hadiyu muhammadin mafificiyar shari'a shari'ar manzon Allah ita kaɗai muke bi amma duk wani shaci faɗi da wani zai zo da shi wani wasu labarai wasu tatsuniyoyi tsakani ga Allah ba mu da wannan ko ba za mu yi aiki da shi ba wannan ita ce aqidar mu a san mu a san cinikin mu a san mu a san aikin mu Allah ka shiryar da mu wannan kenan abu na farko jama'a abu na biyu shine in Allah ya yarda wannan littafi kamar da na bayyana zani karatun sa ne tsawon lokaci idan mun iya gamawa a sati guda fa biha wa ni'mat in ba mu iya kammalawa a sati guda ba nan kuma za mu dora daga nan mu ga abin da Allah ta'ala zai fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci na alkhairi ya Allah duk abin da za mu faɗi Allah ka samu faɗi daidai duk abin da zai auku na kuskure Allah ka gafarta mana Allah kuma ka ba mu ikon fahimtar kuskure ne ka ba mu ikon gyarawa wannan ke da jama'a don haka wannan littafi jama'a littafi ne kwarai da gaske mai muhimmanci a rayuwar musulmi me yasa za mu zo mu ji dalili wannan bayanai da nake na farko jama'a muqaddima ce akan wannan karatu insha Allah ta'ala ba dole bane mu shiga karatun littafin amma dai zamu shiga ina fata an gane amma muqaddiman tana da muhimmanci saboda ka fahimci inda za a dosa insha Allah a abu na farko ya kamata jama'a mu sani cewa yana daga cikin ni'ima mafi girma da Allah ta'ala yi wa bayinsa waɗanda ba sa kirguwa shine Allah ne ya mabayinsa izini da yin addu'a, haka ne? Allah ne yawa ne, bayinsa mene izini da yin addu'a. Sannan ya kuma shiryar da su zuwa ga hanyar da za su bi wajen yin addu'a. Kaga mafi muhimmanci kenan. A maka izini da yin abu, to ya zan yi, ya ce ga hanyar da za ka bi wajen yi. Abu na nawa kenan, abu na biyu, abu na uku, kuma Allah da kansa ya musu alkawarin cewa in sun roƙe shi zai amsa musu abin da suka nema na biyan bukata. Mun samu abu na abu uku. Abu na hudu, Allah ya musu alkawari na ba su lada akan wannan addu'an da suka yi ƙari akan wannan. Ma'ana, kawar ƙyalla, Rabbana atina fi duniya asana, Allah ka bani gidan aljanna, ta ce lada goma. Allah ka tsere daga azabar wuta lada goma a'a gashi an baka aljanna kuma an baka lada kaga wannan ƙari ne ƙarin farla ne Allah ta'ala yake maka ashe ba ƙaramin dimbin alkhairi bane Allah ta'ala ya aje kuma Allah ya wannan domin girmamawa domin kyautatawa ga ainihin wato bayinsa an gane wannan Allah subhanahu wata'ala kuma ya bayyana mana shi yasa shi da kansa Allah subhanahu wata'ala da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya aiko shi da shi shine akwai yin addu'a kullum so goma sha nawa so goma sha nawa sannan asbahi biyu azhar hudu mun samu nawa ku yi shiru yawwa to mu tahi la'asar hudu magariba uku isha hudu so goma sha bakwai sai ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين kunji kuma ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani inji manzon Allah ita fatiha kuma duk wanda ya sallah bai karanta ta baya da sallah ka ji wani ikon Allah kaga ashe ma Allah ya wajabta mana ma yin addu'a ne da neman shari'a kuma daga gare shi wata hanya siratal ladina an'amta alaihim shi yasa Allah ya ce manzon Allah wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haka Allah ta'ala ya ce ya bashi sab'an min al-masani ayoyi guda bakwai min almathani waɗanda ake yawan maimaitawa da nana ta karatunsu a kullum a kodayaushe sannan wal qur'an azim da kuma alqur'ani mai girma ji da fatiha ita ce dan ake buɗe kun qur'ani da ita an gane wannan kuma wannan aya ta sauka ne a garin makka kaga tun a garin makka manzon Allah ya fara yin sallah dama haka ne dan daga can ne aka amso salloli kusan a shekara ta goma lokacin da aka isra'i da mi'raji fa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula an gane wannan ko sannan ku duba alqur'ani farkon sa menene addu'a ne ko ba shi bane haka ne alhamdulillahi rabbil alamin wannan menene addu'a ne yabon Allah ne dan addu'a kala biyu ne akwai du'a'u mas'alatin akwai du'a'u ibada akwai addu'ar ibada cewa alhamdulillah haka manzon Allah ya faɗa hadisi ingantacce ko hadisi bukhari da muslim wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ul mizan aw tamla'ani ma bayna samawati wal ardh manzo Allah ya ce wanda yace subhanallahi wa bihamdihi a rana sau ɗari babu wanda ya zo da aikin alkhairi mafificin abin da ya zo da shi sai wanda ya sama da nashi kaga shi alhamdulillahi rabbil alamin ita ma mece ce addu'a ce arrahmanir rahim yabo ne ga Allah maliki yawmiddin yabo ne ga Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kaga nan ma addu'a ce gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kaɗai muke neman taimako don haka ihdina siratal mustaqim to siratal ladina an'amta alaihim ghairi maghdubi alaihim wala dhallin sura ta kare to mu koma ƙarshen qur'ani da me Allah ya rufe qur'ani da addu'a qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab da sharrin dare yayin da ya duhu wa min sharri nafathati fil uqad da sharrin mata masu kulle kulle tofe tofe a cikin sihiri wa min sharri hasidin idha hasada da kuma sharrin mai hasada yayin da ya hasada sura karshe qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsarin Allah ubangiji daga ubangiji ubangijin mutane an gane wannan ko ilahin nas abin bautan mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abin bautan mutane daga me kake neman tsarin Allah da wannan yabo da waɗannan kalmomi min sharril waswasi alkhannas daga sharrin mai yawan waswasi mai ɓuya idan an ambaci Allah allazi yuwaswisu fi sudurin nas shine wanda yake yawan yin waswasi a cikin zukatan mutane min aljinnati wan nas Allah ina neman tsarinka daga sharrin dukkanin wani shaydani cikin aljannu da mutane dan da ma akwai shayatin insi wal jinni haka Allah ya faɗi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al insi wal jinni yu'i ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura kaga ashe akwai shaydanin aljannu suwa ne da mutane shi yasa duk wanda kaga ya kawo wani abu sabanin abin da Allah ya kawo sabanin abin da manzon Allah ya zo da shi to shedani ne dama Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ko dai shi kan zanto a cikin atta'a ko dai zanto a cikin al'ubudiyya Allah ka tsare mana imanin Laka jama'a kun ga wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci kwarai da gaske. Shi yasa idan ka duba waɗannan ayoyi na Alƙur'ani mai girma, ayoyi kusan guda nawa, ayoyi kusan guda ɗari uku addu'o'i ne daga cikin Alƙur'ani. Ayoyi nawa? Ɗari uku, talasu mi'a, wanda Allah ya ambaci wani abu na addu'a yadda za a roƙe shi a ciki. ko da ya kaito maka addu'an da wani annabi yayi daga cikin annabawa ko ya kaito maka addu'an salihan bayi ko ya kaito maka yadda zaka roki Allah biyan wata bukata ina fata an gane wannan wanda kaga a cikin wannan akwai surrori da yawa da saukar da alqur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wataala ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci addu'a da cewa ita addu'a addini ce, kun gani? Addu'a mene ne? Addini ne, don haka yayin da kake yin addu'a kana bautan Allah ne, a ina za mu hangi wannan a cikin suratul ghafir Allah ta'ala ya cewa huwal hayyu la ilaha illa huwa shine rayayye wanda babu abin bauta bisa cancanta sai shi fad'uhu don haka ku roƙe shi mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake wannan addu'an gare shi kaga fad'uhu nan addu'a mukhlisina lahu dina ashe wannan addu'a mece ce addini ce ibada ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mene addu'a huwa al-ibada sai manzo Allah ya karanta wannan addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kuma ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati kunji lalle waɗanda ke girman kai ga barin bauta na inji Allah me bauta nan addu'a sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu sunnar manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cike take daf da falaloli na addu'a da alkhairai masu yawa da nuna girman sha'anin addu'a matsayin addu'a da kuma nuna ainihin wato ɗaukakuwan darajar yin addu'a ɗin. Kuma gashi nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu abubuwa da yawa, babu wani alkhairi face manzon Allah ya nuna mana yadda za mu nemi wurin Allah. Babu wani sharri face manzon Allah ya nuna mana yadda za mu tsira, yadda za mu kauce daga wannan sharri wanda zai same mu. Allah ta'ala ya samu dace. bayan wannan jama'a yana daga cikin abin da ke da muhimmanci kwarai a rayuwar musulmi ya sani cewa addu'a kariya ce sannan kuma ita addu'ar nan idan ka yi ta ɗayan abubuwa ne guda hudu sai sun faru don ka ya kai mai yin addu'a mai yawan roƙon Allah ka sha kurbinka da samun alkhairai masu yawa marasa iyaka manzon Allah ya ce ko dai a biya maka bukatan abin da ka roƙa a nan take ko a nan kusa mun sami nawa ɗaya ko kuma Allah maɗaukakin sarki sanadin wannan addu'ar taka ya jinkirta maka wannan abin da ka roƙa zuwa lokacin da Allah ya sanya iliminsa cewa ya fi alkhairi a gare ka fiye da samun a wannan abin a yanzu mun sami nawa biyu na uku ko kuma Allah ya kare ka daga wani sharri da wata musibar da tafi abin da ka roƙa a wurin Allah ne a madadin Allah ya biya buƙatar sai ya tunkuɗe maka wannan musibar mun samu nawa uku ko kuma Allah madaukakin sarki ya ajiye maka wannan addu'ar sai ranar alkiyama ranan da ake cikin tashin hankali yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ranan da Allah ya ce at-tammatul kubra musiba mafi girma to a wannan ranar sai Allah ya aje maka wannan addu'ar sai ka zo gaban sa zai maka hisabi ce maka a duniya ka roƙe ni bukata kaza da kaza ban biya maka ba haka ne to na aje maka wannan abin ne a yau ni zan biya maka wannan bukatun shiga aljanna kaga shi mai yin addu'a addu'a ba ta faduwa ƙasa banza in ji bahaushe wannan gaskiya ne addu'a kam ba ta faduwa ƙasa banza dan ka cuci wani ya maka ya ce Allah ya isa ka ce oho dai an yi tafi dubu wallahi tallahi ko ba daɗe ko ba jima sai Allah ya mai sakayya dan yayin da ka cuci wani ya baka wannan muguwar addu'a sai Allah ya ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da girmana la ansurannaka walau ba'da hin sai na taimake ka koda zuwa wani lokaci ne zai yin addu'a Allah ya jinkirta ta bayan za ta karɓu ba amma ka duba mafi yawan mutane macuta ba sa gama duniya lafiya wallahi malam ko wajen mutuwa su ga mutum ya ta buge buge ya ta kwaɗe kwaɗe ya ta ife ife alamu ne cewa mala'iku na casa shi Allah ka kare mu Allah ta'ala ka tsare mu gabar yin zalunci haka jama'a wannan shine sannan jama'a duk abin da zaka yi na addini kayi kokari kayi addini da abin da manzon Allah ya karantar me yasa in ka fi na wani to kai masoyin wani ne ba masoyin manzon Allah bane ku kiyaye wannan shine dalili kuma ƙa'ida guda ɗaya amma game da abin da ya shafi addini jama'a manzon Allah kai ake bi mun yi wannan bayanin a baya sannan abu na biyu shiryarsa kaɗai ake bi banda shiryar wani sannan abu na uku shine a lokacin da kai da'a da biyayya ga manzon Allah shi yake nuna kana bi kana son sa amma kana son manzon Allah duk ayyuka sun saba wa manzon Allah na me kai aikin baban giwa aikin baban giwa Allah ka tsare mu ne aikin baban giwa don haka shine in ka duba za ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa cikin hadisin sa ingantacce wanda al-Imam Bukhari ya fitar a cikin al-Adab al-Mufrad da Imam Muslim kitab al-Birr wa Sila annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so a duniya da ranar gobe kiyama da in ka fifita biyayya da so ga wani wanda ba manzon Allah ba ranar alkiyama da shi za a tashe ka mu ko abin da muke cewa muna so ne Allah madaukakin sarki ya tashe mu a tare da Annabi Muhammad muna bin bayansa muna kuma zuwa wajensa a kogin alkausara inda za a sha wannan ruwa mai daɗi wanda bayan shi ba za a ƙara yin shi ba har abada abin da muke fata kenan kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutumin da zai kaunaci wasu mutane face sai an tashe shi tare da su a ranar alkiyama ya Allah muna shaida cewa muna kaunar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kaunar sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka rayu a bayansu akan sunnar annabi annabinka sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka kaunace mu ka so mu dan wannan sannan ya Allah muna roƙonka tashe mu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kuma kaunar da muke wa manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallama yasa duk wata dauda duk wani datti muke kokarin tunkuɗe shi gabarin wa gabarin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu ya mana gamo da katar a cikin dukkan al'amuran baki daya kafin mu shiga littafi lafazin addu'a me take nufi idan ka ce addu'a'u me kalman addu'a ke nufi dukkanin malaman fannoni da yawa suna cewa a kowane fanni idan za koyi ilimin sa sai ka san abubuwa guda nawa guda goma innama bari kulla fannin ashara alhadd wal mawdu'u thumma thamara simi mhm simi ko kun manta baitocin eh ban ji ba وفضله ونسبة والواضع وذكر الاستمداد hukumu shari'a ko waɗannan abubuwan sai ka san su to malamin ka ce addu'a lughatan shine at-talabu wal ibtihan at-talabu wal ibtihan shine nema da kuma daga murya idan zaka kira wani akan ce addu'a wa mathalul ladina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wani da'a Allah yake cewa kwatankwacin waɗanda suka yi kafirci kamar waɗanda yake ɗaga murya ne yake sowa shine ya ni'iku kamar wanda yake sowa ne bima la yasma'u ga wanda baya sauraro illa du'a'an face kira wani da'a da kuma ainihin wato ɗaga murya ana kira summun bukmun umyun fahum la yaqilun kaga wannan ana magana dabbobi ne kaga wannan kenan akan ce da'awtullah ad'uhu du'aan ma'ana na roki Allah na kirayi Allah ina roƙon shi roƙo kuma akan ce ibtahaltu ilaihi bisu'al ni din nan ina miƙa roƙon barana wajen Allah wajen neman biyan wata bukata wa raghibtu fi ma indahu min alkhair kuma ina kwadayin abin da ke wajen manzon Allah a wajen Allah ta'ala na yi wato alkhairai an gani kinai da ka ce da Allah me yake nufi talaba minhu alkhaira wa raja minhu yana neman alheri kuma yana fatan samun wani abu daga wurin Allah ko dai kariya ko dai tsaro ko dai alkhairi ko dai 'ya'ya, ko dai dukiya ko dai shiriya ko dai wani abin da ke da muhimmanci a rayuwa an gani in kuma ka ce ya kira wani ko ya roƙi wani akan ce da ali fulan ko ba ce da ali fulan ya wa wani addu'a akwai du'a'u ala akwai du'a'u li akan ce da alahu yayi masa addu'an alheri a larabci aka an ce da'a alaihi ya masa muguwar addu'a kun gane ku kiyaye wannan za ku je a wancan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da'a lahu bil baraka sannan yayi masa addu'a ne neman mene alkhairi amma ka ce kuma da'a alaihi sannan yayi masa mummunar addu'a muguwar addu'a Allah ya soka masa da wani bala'i ko wani sharri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ingantacce yana cewa la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum kada kuwa kanku muguwar addu'a kada kuwa ‘ya'yanku muguwar addu'a, kada kuwa dukiyarku muguwar addu'a. Mun gane wannan? To, haka ce, ya roƙa wa wani addu'a ma'ana, ya roƙa masa alkhairi, an gane wannan ai. Amma idan ka ce, da'a ala fulan, me tsalaba lahu maza, ashar, Allah ka kare mu, Allah ta'ala ka tsare mu. Za ka jama'a addu'a malami suka ce abin da ke ce ma addu'a su'alul abdi rabbahu ala wajhi al-ibtihad roƙon da bawa zai ma Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhi al-ibtihad a bisa fuskar roƙo da kuma nema wa qad yutlaqu ala at-taqdis wa at-tahmid wa nahwihima haka nan ana itlaqin kalmar addu'a akan tsarkake Allah da yabo ga Allah da makamantan waɗannan ina fata an gane to ita kuma addu'a na jama'a nau'i nau'i ce an gane yawwa kenan ita kanta addu'a din nau'i ne mene zikiri kenan azzikiru a'ammu min addu'a alaysa kadhalika yawwa zikiri shi yafi gamewa fiye da a ce addu'a addu'a wani bangare ne mene na zikiri ina fata an gane wannan yawwa to don haka shi kuma zikiri yana kasuwa kashi uku an gani zikiri yana kasuwa kashi nawa kashi uku kashin farko shine zikirin da ya kunshi kiran sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa tsarkaka da kuma yin yabo ga Allah subhanahu wata'ala yayin da kace subhanallah me ka roƙa wurin Allah ku yi shiru akwai abin da ka roƙa wurin Allah walhamdulillah akwai abin da ka roƙa la ilaha illallah Allahu akbar kaga wannan min babi at-taqdisi wat-tahmidi wat-ta'zim ko a babin tsarkake Allah daga dukkanin wata tawaya da dukkanin wani aibu sannan godiya gare shi yaba masa akan dukkanin ni'imomi masu yawa da yayi sannan kuma da girmamawa ga Allah subhanahu wataala don Allah ta'ala shi ne mafi girma fiye da duk wani mai girma a duniya. Mun gane wannan? Da kuma kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen tsarkakewa ɗin. An gane wannan ko? Allah ta'ala ya samu dace. Wanda kaga shi ma kanshi wannan addu'a ce wata iri. Du'a wa ibada kenan ko? Shi ne in subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ina fata an gane wannan. Allah ta'ala ya samu dace. sannan bayan wannan akwai ba da labari game da mene game da abin da sunayen Allah ke hukuntawa an gane wannan yawwa misali ka ce wallahu ala kulli shay'in qadir yabo ne ga Allah Allah ne iko ne akan me dukkanin komai shi yasa ma Allah ta'ala yake yin farin ciki da mene tuban bawa fiye da bawan da ya tafi ina tafiya a cikin sahara ko kamar ya tafi ta hadisi yana cikin tafiya a sahara ya kwanta ya ɗanyi bacci da raƙuminsa da kayan abincinsa da ruwansa a kai yana tashi kawai sai ga raƙumin ya ɓace ba shi ba alamar ga kishi ya kama shi ga yunwa kuma ƙasan sahara ba ma ka iya gane ina zaka bi dan wuri ne kawai gashi nan fili ne fetal babu wata bishiya zaka iya gane nan ne alaman hanya sai dai kai amfani da jiha ko kira ta fito tana kaza to yanzu nan ne kudu nan ne arewa nan ne kaza to sai ina garin yake yana arewacin kaza ta inda na fito ko sai ka iya ganewa da kwatanci shi yasa Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr larabawa galibi in za su tafiya ba sa yin tafiya da rana a cikin sahara sai cikin dare da taurari sai iya gane cewa tauraro kaza yana fitowa ta bangaren kudu tauraro kaza bangaren arewa wata tana fitowa daga ina ne gabashiya ta fada ina yamma rana fitowa ta ina ne gabas ta faɗi zuwa ina yamma to da wannan suke iya gane da taurari Allah ce wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun to wannan alamomi ne ina fata an gane wannan to wannan bawa yana kwance yayi yawo ya yawata ya yawata bai ga wannan raƙumin ba ko alama kuma kasan sahara idan raƙumi yanzu ya sa kafansa ya tafiya ya tafiya sai iska ta zo ta yi me ta share ba za ka iya gane inda ya wannan shi ne sawun keke ko in ka sawun keken idan kana binta ba za ka iya gane ina aka yi ba ko shin gabaye ko baya shi ke ce mu sawun keke in ka ji ce mutum sawun keke ma'ana mutum ne wanda ba a gane gabansa mutum ne mai wuyan sha'ani a ƙasar Hausa to haka ne bayan ya gama wahalan sai je ya dawo sai ce to ai abin da yafi gwara in dawo inda na inda raƙumin na ya banni in kwanta kawai in mutu ko ya dawo kenan ya sallama ya kwanta yana jiran mutuwa zo ta dauke shi kawai can yana bace sai ji kamar an an an gure shi an taba shi bude irin da zai kawai sai ga raƙumi ya dawo da komai da komai saboda tsananin farin ciki sai ce ya Allah kai ne bawa da ni ne ubangijinka ya rikice malam ina fata an gane wannan to sai malamin suka ce to kaga wannan farin ciki sai wannan to Allah ya fi wannan bawan farin ciki idan bawan sa ya tuba daga aikata wani zunubi ya kuma zuwa gare shi ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sai nau'i na biyu shine me akwai zikirin amru wan nahyi akwai zikiri na umarni da hani duk abin da Allah ya ce ayi shi ma zikiri ne yasa ake cewa Qur'ani menene azzikru wa'azi tunatarwa fadakarwa shi yasa idan mutum ya karanta alqur'ani sai a bashi mene lada ko alqur'ani ya ba wani bai ke ambata ba halal ne haram ne umarni hani hukunce hukunce ko da sauran abubuwa irin waɗannan an gane wannan to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya sani nau'i na uku shine ambaton Allah game da ni'imomi da ya mana da kuma kyautatawa da Allah ta'ala ya mana ma'ana lokacin za ka ambaci Allah za ka ce subhanallah ka dinga ji a cikin ƙoƙon zuciyarka cewa dukkanin yabo da tsarkaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yayin da kake ambacin Allah ya zama kana jin wannan abin a cikin ranka ba kawai bakin ka ke ambatawa ba kamar wanda zai je yana taƙi kuma yana jin tarbi to sai ka rasa wanne zai yi a ciki ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wai yana ba labari kuma yana jin kirmi sai ka rasa to yanzu ambatan Allah yake ko ko jin kirmi yake ko ko addu'a yake ko ambatan Allah yake dole ne sai dai kai nawa kai daya kuma ko da kana iya yin biyu dole ne sai ya fi mene sai ya fi karfi shi kuma Allah so yake yanda za a ambace shi ya zama ka ambace shi da zuciyarka gaba daya ba tare da ka kau da hankalinka zuwa ga wani abu daban ba an gane wannan ko sannan akwai ambaton akwai ambaton Allah da aka yi a zuci kadai ba tare da baki yayi motsi ba shine bawa zai zauna yana tunani game da Allah subhanahu wataala yana jin tsoron Allah yana girmama Allah subhanahu wataala ba tare da bakin sa yayi wani motsi ba wannan ita ce daraja ta biyu daraja ta uku kuma shine ambatan Allah a harshe kadai ba tare da jin wannan abin a rai ba wannan shine ainihin wato mataki na uku ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace da ka ga zikiri shine ambaton Allah gabarin abin wa shagaltar da zuciya da ambaton Allah gabarin dukkanin abin da ya shafi rafkana da mantuwa da dukkanin abin da ya wanci wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu da alkhairan duniya da ainihin wato lahira baki da bayan wannan abu na biyu jama'a akwai nau'o'in addu'a kamar yadda na fara bayani a baya addu'a tana da nau'o'i da yawa nau'i na farko ta ce mene du'a'ul ibada du'a'ul ibada addu'a da ake yi don bautan Allah kadai shi ne wanda muka ambata na yawan ambaton Allah subhanahu wataala daga ciki kaman faɗin kalmar mene la ilaha illallah muhammadun rasulullah da abin da ke hukuntawa kaman sallah sallah menene addu'a ne Allahu akbar ko sami Allahu liman hamida subhanallah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la ko ba haka bane kaji sujada nan ma subhana rabbiyal a'la ko ko kuma ka ambaci Allah Allahumma filli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu ko kai sauran addu'o'in suka tabbata daga bakin manzon Allah kamar addu'an da manzon Allah ya amsa ya sa sayyidina Abu Bakar dinga roƙon Allah da ita a cikin sallah ne kaga sallah ta kunshi mene sallah ita ma addu'a ce sai shi kansa azumi menene addu'a ne shi yasa watan azumi za ga ana yawan mene ambaton Allah yawan karanta al-shahr ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an ina fata an gane wannan daga cikin du'a'u ibada duk akwai waɗannan abubuwa waɗanda musulunci ainihin wato ya ambaci wannan du'a'u ibada ne misali kamar yanka kamar aikin hajji labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik duk wannan jinsi ne mene addu'o'in da ake a cikin aikin hajji wanda zai nuna maka cewa shi kansa aikin hajji gaba ɗayansa ainihin wato nau'i na addu'a an gane wannan sannan in zaka yanka abin yanka shi ma du'a menene ibada don zaka yanka sai ka ce mene akalla ka ce bismillah in za ka ka ce bismillah wallahu akbar in za ka ƙara allahumma ko ka ce bismillah allahumma hadha minni wa an ahli wa kaza wa kaza kamar da tabbata addu'an da ake yi wajen yanka abin layya ina fata an gane wannan jama'a to dukkan waɗannan alamomi ne shi yasa da kansa Allah ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wanda mun karanta wannan Allah ta'ala ya ce qul inna salati aha wa nusuki aha wa mahyaya aha wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika lah sai ce wa bidhalika umirtu وأنا أول المسلمين نوعي نبينا الدعاء شيني من دعاء المسألة شيني روقون ألا بيم وتبقاتها يتي دعاء الطلب طلب ما ينفع هو ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر شيني متين روقين من بيم وتبقاتها فقم ياي وتشجع أنقالي aw talabil aw qabil lil hajat ko kuma neman wasu biyan wasu bukatu ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace addu'a al-mas'ala tana da matakai guda biyu jama'a na farko shine idan ba idan mutum ne tsakanin shi da bawa dan uwansa ya roki wani abu kuma ya roki wanda yake roƙon kuma yana raye kuma yana iya biya masa wannan buƙatar kaga wannan shirka ne ko ba shirka bane ba shirka bane an gani wani don Allah ba da aran mashi wannan mai karoke shi kaga uku ai kai na mashin dan ka biya wata buƙata da ita yanzu na za ta shirka ne ba shirka bane saboda wani abu ne wanda bawa ya raye kuma zai iya kuma Allah ta'ala ya halatta mana yin wannan tsakanin mu ko yawwa kamar wanda zai cewa ne don Allah ba ni ruwa in sha ko taimaka min da ruwa ai zai taimaka maka da ruwan ka banin ba zai zo mene ba jigirin idan zan tsakanin bawa da bawa ne an gane wannan to wannan roƙo ne wanda ya halatta musulunci kuma ba shirka da Allah bane subhanahu wa ta'ala saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man sa'ala billahi fa'aqabu duk wanda ya roƙa ko fa'aquhu duk wanda ya roƙe ka yace maka don Allah wani ba ni kaza to za ka ci ka bashi wa man ista'aza billahi fa'ibuhu duk wanda ya nemi tsari da Allah yace wani ka tsare don Allah ko ba a yi wasu sun biyo ka za su zalunce ka ko za su kwace ma waya cewa don Allah ka taimaki- ka taimaka mun ka tsare ni daga waɗannan waɗannan mutanen kaga abin da zai iya in yana da ƙarfi misali zai iya tsare ka zai iya baka kariya ko ya sa baki ca lafiya lafiya wallahi mu sai mai kaza a ce a ku yi hakuri da Allah ka kowanne ya samu ai ya samu kariya ko an gane wannan ne kidan kaga wannan ba matsala bane yace wa man da'akum fa ajibu wanda kuma ya kiraye ku zuwa wajen wani abu nasa ki ku amsa masa wa man sana'a ilaykum ma'ruf fa kafi'uhu wanda ya muku alheri to ku biya shi an gane wanda ya muku alheri ya maka wani abu ya karantar da kai ilimi ko ya baka wani kyauta ko ya siya maka riga ko ya siya maka wani abu ko ya biya maka wata bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku masa godiya an gani ku bashi mene tukuici manzo Allah yake cewa in ba ku samu abin da za ku ba tukuicin ba kuma to kuma sa addu'a har sai ya ji a ransa cewa lalle kun biya shi Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisi hadisi ne ainihin wato ingantacce wanda al-Imam Bukhari ya fitar da shi a al-Adab al-Mufrad da Imam Abu Dawud da ainihin wato Imam At-Tirmidhi da sauran malamai Imam An-Nasa'i da sauran malamai Allah madaukakin sarki ya dantar da mu baki daya bayan wannan sai abin da sai abu na gaba shine bawa ya roki Allah biyan wata bukata wanda babu wanda zai iya yi sai Allah to nan kuma roƙon wani Allah a nan shirka ne kun gane zancen can na farko mun ce ka roƙi bawa dan uwanka biyan wata bukata abin da yana raye kuma zai iya yi nan ma idan a mace yake kenan kai ne kai shirka dan wanda kake roƙa din baya nan in tad'uhu la yasma'u du'a'akum in ma kun kiraye su wallahi ba sa ji kabari ne kawai mushe ne a ciki ba wanda zai ji ka haka Allah ya faɗa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum gawa ce walau sami'u matajabu lakum kuma inda za ku tuna lokacin da yake raye fa in ba shi da lafiya waje likita ake kai shi ko kuwa an taɓa yin lokacin ma da yana rashin lafiya wani ma rashin lafiya ya a can London ya mutu an je nima masa lafiya kuma yanzu yana kwanciya kabari wani ya ko yana roƙon shi to me zai iya maka shi ne kasa wa kansa ko kuwa ya kasa wa kansa kuma gashi da buƙatu yana buƙatan mata yana buƙatan ƴaƴa yana buƙatan ci yana buƙatan sha yana buƙatan yin fitsari yana buƙatan yin kashi kaga bai kai a ce a roƙe shi biyan wata buƙatar da ba mai yi da tsewa ba sai Allah jima mun gane wannan kwarai da gaske Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu to nan wannan da yayi wannan mushriki ne kai tsaye wanda zai je bakin kabari yana roƙon wani Allah biyan buƙatan abin da ba mai yi sai Allah ka gani ya je bakin kabari ma da yana addu'a cewa wane shehu wane ka taimake ni ka biya mu bukatuna ka ba mu albarkatun noma ka sa gonin mu ce kaza muna gani kabari shehu dan fodiyo har gobe ana zuwa bauta a wurin kabarin shehu abdullahi gwandu har yanzu wasu na zuwa yin bauta a wannan wuri a garin gwandu mun gane wannan da kuma wasu sauran ana zuwa Maghrib Morocco ana zuwa Senegal ana zuwa duk waɗannan waɗanda ake roƙon su wane ne su gawar waki ne yanzu saboda Allah mai gawa za ta iya maka ita ba ta iya kanta ba sai da aka yi mata wanka aka sa mata likafani aka sa mata turare aka haƙa mata rami aka binne ta ko aka yi mata sallah ma dan a roƙa mata mene gafara kuma wai wannan zaka je kada roƙo anya ba kwanciyan kwakwalwa nan Kwarai da gaske, aji ɗaya ne, don akwai alwasanu akwai affanam. Mai bautan gunki sai a ce yana bautan affanam, mai bautan kabari sai a ce ana bautan alwasan. Abubuwa ne guda biyu, shi yasa muke cewa ku dinga zuwa karatun kitabun tauhid din nan. Kuna rena shi shine kariya game da aqida. Kariya game da aqida. An gane wannan kai. Allah ka tsare mu kenan kaga wancin marayayye ne ko zai iya yi aka ce maka to ka iya neman wata bukata a wurin shi abin da zai iya yi amma wannan idan mai roƙo ya roƙi wani abin halitta dan uwansa cikin abin da ba abin da zai iya yi sai Allah ko yana nan ma ko baya nan fa wannan shirka ne mu gane wannan abin da ba wanda zai iya sai kaman ka ce ware don Allah ka azurta ni zai iya arrazqu aikin wane ne yawwa kamar yadda anan Ibrahim ya faɗa mutanen sa fabtaghu inda Allah rizqa wa'buduhu washkuru lah in kana neman arziki ne roki Allah shine kadai wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin qul ma 'inda Allah aha sura juma'a kun manta khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin ina fata an gane wannan don haka kun ji Allah ta'ala shi kaɗai ke yin wannan to yayin da mutum ya shiga wannan ya shiga wani layin daban da haka a shi irin waɗannan abubuwan jama'a ko neman wata buƙata ko neman yayewan wata cuta ba a roƙon kowa sai wa me Allah ya ce wa in yamtaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya so ya shafe ka da wata cuta ba mai iya yaye maka wannan cutar sai shi kadai wa in yamtaska bi khairin فهو على كل شيء قدير in kuma yaso ya shafe ka da wani alheri to shi mai iko ne akan dukkanin komi muje na biyu wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan yaso ya shafe ka da wani wani wani wata cuta shi Allah kenan yace ba wanda zai iya yayi maka wannan sai shi wa in yuridka bi khairin in ko yaso ka da alkhairi fala radda li fadlih ba wanda ya isa ya mayar da wannan fallar ta Allah ya ce ba za ka same ta ba ba wanda ya isa ina fata an gane wannan shi yasa Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nas zkuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane ku tuna da ni'imomin Allah akan ku hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard shin akwai wani mahaliccin da ke azurta ku a cikin sammai da kasai akwai shi la ilaha illahu babu abin wuta bisa cancanta sai shi sallati mene fa anna tufakun ta yaya ake kawar da hankalinku da kwakwalanku da tunaninku ga barin Allah subhanahu wataala kafin wannan ayar Allah ce ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala musika laha duk abin da Allah ya wa mutane buɗi na alheri ba wanda ya sai ya rike ya ce an kidin haka ne dole kowa ya samu wa ma yumsik abinda ko Allah ya rike ya hana yaya fala mursila lahu min ba'di ba wanda ya isa ya saki wannan abin kowa ya samu wa huwa al-azizul hakim shine mabuwayi shine mai hikima a cikin dukkanin komai Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala yana faɗi a cikin suratul a'raf innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗannan da kuke kira su biya muku bukata su ma fa bayi ne irinku kaji bayi ne irinku fad'uhum to ku kiraye su din mana falyastajibu lakum su amsa muku mana in kuntum sadiqin in daga ne kuma su gaskiya ne gawa ce alahum arjulun yamshuna biha suna da wata kafar da suke tafiya da ita ne am lahum aidin yabtishuna biha koko suna da hannun da suke iya damƙa da ita am lahum a'yunun yubsiruna biha koko suna da idanun da suke iya gani da shi am lahum adhanun yasma'una biha koko suna da kunnuwan da suke sauraro qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin Allah ta'ala ya samu dace zaka jama'a kun ji a gaba Allah ta'ala sai ce wallazina tad'una min dunihi duk waɗanda kuke kiran nan koma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba za su iya taimaka muku ba wala anfusahum yansurun su karan kansu ba za su iya taimakon kansu ba ya zaka je kana roƙon wani ko kuwa Allah ta wa in tad'uhum ila al-huda la yas la yasma'u inda za ka kiraye zuwa ga shirya ba sa ji ko sawa'un alaikum ad'awtumuhum am antum samitun ɗaya ne gare ko je ku kira su kuma ku shiru duk ɗaya ne a wurin su ba sa iya jin komai an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu daka jama'a kun ji game da Allah ta'ala ya faɗi kuma a suratu al-hajj wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairu niqma fa in asabahu khairu niqma annabi wa in asabathu فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سوى ما تأثار بينيا يدعو من دون الله ينكر ونوان دبا ألا با ما لا يضره وما لا ينفعه wanda baya iya cutar da shi komai bai iya samar masa da wani abu na amfani zalika huwa huwa dhalalu al-ba'id wannan ita ce bata manisanciya يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ينا كرن وندا شوتر وانسا شي يفكو سنشي في يد مني أنفانر وانسا الله تعالى بئس المولى كاي wannan abokin taimako da aka nema tir da shi an gane wannan ai wala bi'sal ashir kuma tir da wannan aboki wanda ke kira abokinsa zuwa ga shirka da Allah subhanahu wa ta'ala mun sai karanta ayoyi suna da yawa Qur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la ya ku mutane mun buga muku misali ku saurara ku ji innal ladhina tad'una min dunillah waɗannan waɗanda kuke kira ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la ba za su iya halitta koda kuda ba koda sun yi taro da gangan ko su halicci dabba irin kuda ba su iya ba kai inda ma za ka gane raunin wa in yaslubuhum dhubabu shay'an yanzu mutum ya ci abinci sai kula ya zo ko sai ya dan wabci abincinka ya dan lashi man da ke jiki za ka yi kwatowa za ka yi kwatowa daga wurinsa wa in yaslubuhum dhubabu shay'an idan kuda ma ya zo ya dan dauki wani abu daga abin da suke da shi yaya la yastanqidhuhu min ba za su iya kwatowa daga wannan kudan ba سألت الضعف الطالب والمطلوب mai neman da wanda ake nema a wurin duk sun zama sarauni Allah ka tsare mana imanin shi yasa Allah ce ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah hakikanin girmamawa ba shi yasa ma su kiran wani wanda ba Allah ba inna Allah laqawiyyun aziz Allah mai karfi ne mabuwayi akan dukkanin komai Allah ta'ala ya samu dace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذين له أو تقراء إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير الله تعالى يتملج ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباده ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون الله كارم الله كريم ذاك جماعة كن جميع أكي كرا سونا الدعاء don haka addu'a Allah kaɗai ake roƙo ba a haɗa shi da kowa da komai a wajen wannan bauta Allah ta'ala ya ainihin wato sa mu dace wannan malamin ya bude wannan littafi nasa da cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha haka ne lalle Allah madaukaki yana da sunaye me kyawawa ko mu ce mafiya kyawu dan al-husna menene min af'ali tafdil ko yana daga cikin ai yana daga cikin al-af'al tafdil ko asma'ul mufaddal tafdil wanda ke nuna fifiko kenan Allah yana da sunaye mafiya kyawu shi yasa ma Allah ya kore wa kowa irin sunansa hal ta'lamu lahu samiyya shin ka taba jin wani mai suna irin na Allah ka taba jin wani shi al-qahhar ba ka taba ji ba ka taba jin wani mai suna al-azim ba ka taba ji ba akwai al-aliyu yawa sai dai a ce suna ne aliyu ko kaga aliyu daban al'aliyu daban da ma'arifa shi yayi wannan akwai kabiru ko ci kabiru kabiru zo amma al-kabiru ka taba jin suna irin wannan ka taba jin suna Allahu to kwana da wani sufi ya ce wai shi yanzu ya gano ma sunan Allah da Annabi ma duk ɗaya ne ba bambanci kawai yawa Allah shine manzo Allah manzo Allah shine Allah Allah ka tsare mu da mutabakin bata kwarai kuwa sosai ai gwara ma dan tirini shi da wannan da shi abin da yake so ya ce maka komai ma Allah ne Allah ma komai ne shine zancen nan ne magariyan tikewa ko shi ya ga Allah a cikin haƙiƙa haka suke cewa Allah ya kiyaye ya ku gano haƙiƙanin kafirci wa min hadhihi al-asma'u ko Allah ce wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'i ka kyala wadanda ke wuce gona da iri a cikin sunayen Allah sai yi zauna ma kanu ya'malun da sun za a bi sakamako da abin da suke aikatawa wa min hadhihi al-asma'u ma ya'ti daga cikin waɗannan sunaye akwai waɗannan sunaye da ke zuwa akwai al-Allahu Allahu sunan wane ne wannan Allah ma'ana abin bauta wanda kowa da komai ke mai da komai zuwa gare shi an gani shine al-awwalu Allah shine na farko babu wani abin da ya riga ya Allah babu shi Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay wa anta al-akhiru Allah shine kuma na ƙarshe komai sai ya ƙare ya bar Allah zaka duniyar da muke ganin nan da komai zai ƙare akwai ran da Allah zai ragargaza komai komai ya kare Allah ne kadai zai rabu kulli shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un an gani wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay babu wani ba bayan Allah zai rabu zai rabu wa anta al-zahir Allah kai ne mai rinjaye madaukaki falaysa fawqa shay babu wani abu sama da Allah babu وأنت الباطل سنة الله شيء الباطل باب وانا أكفن الله تارد شيء باب كشي وانا أبو كنت عليا قصد شيء قال الله ببقى الله كرمي باب وانا الله بيد وانا نفت أنقان وانا شيء العلي ملوكتي الأعلى ما في لوكك وانا كان شيء العلي وانا أنا مقالا قدرا وقهرا وجن iko da kuma ainihin wato wurin jayi an gane shi ne kuma al'a'la Allah shi ne mafi ɗaukaka fiye da kowa da kuma komai shi ne al-muta'al ma'abocin ɗaukaka kaga da suna yanzu a cikin Qur'ani ko sabbi isma rabbikal a'la wa huwa al-aliyyu al-azim to ga al-azim Allah shi ne mai girma al-majidu Allah shi ne nan mai girma da daraja الكبير من جرمة السميع ميجي البصير ميجني العليم مثل كومي دقوة الخبير مثل نكباد لاباري قوة لدك أبن في أي كتاوة الحميد شيني نمجو ججي كما أبن جوديا أقوي العزيز الله شيني مبواي أقوي مني القدير ميئيكو أكن دكا كومي القادر ميهو كنت دكا كومي mai iko akan kowane abu wanda ya so kuma shine al-muqtadir wanda ke kaddara faruwar komai al-qawiy shine mai karfi al-matin shi ma fasara mai karfi an gane mai karfin da babu abin da ke gagarar sa makwarin karfi kenan al-ghani mawadaci al-hakim shine mai hikima al-halim mai haƙuri da juriya da bayinsa al-afuwu mai yafiya gabayansa idan sun saba masa sai ya yafe musu ya share ma wannan laifin da suke daga cikin littafansu da za musu hisabi a ranar alkiyama al-ghafur mai gafara shine mai suturce bayi daga laifukansu al-ghaffar kuma mai yawan gafara Allah mai yawan gafartawa mutane ne shi ma ga wannan ala wazan fa'al at-tawwab mai yawan karban tuba duk yadda ka kunta ka tsaya ko me kai in ka tuba ma Allah Allah zai kabe ka ina fata an gane wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى da sauran ayoyi akwai ar-raqib shine mai bin diddigi game da abin da bai ke aikatawa duk abin da kai Allah yana tare da kai ya san me zaka yi tun kafin ma kai ash-shahid shine ba da shaida akan duk abin da bai suka aikata al-hafiz shine nan mai kiyaye bayi daga dukkanin abin da suke tsoro al-latif al-latif na da manoni guda biyu an gani kalmar al-latif tana nufin mai tausasa wa bayinsa mai tausayi tana kuma ɗaukar ma'anar mene mai bin diddigin al'amura duk abin da ka yi komai ƙanƙantansa to Allah ya san wannan abin kuma zai zo maka da shi shi sa a sautul luqman da yake ba ɗansa shawara ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi يأتي بها الله تيجبني إن الله لطيف خبير كأن اللطيف نفهم شيني مبددي كما قوة أيتي قوم جان أن تنسى dan fahimtar sunayen Allah jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske dalilin ne san shi karanta mana kinin ba za mu tsallake ba ko ko a tsallake yawwa akwai alqarib Allah shine makusanci an gani kamar yadda suke tafiya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya in sun je tudu sai ringa daga murya ana Allahu akbar idan an je ina idan an je kwari sai ga subhanallah suna daga murya sai manzon Allah ya kira ce ya ayyuhan nas arbiu ala anfusikum ya ku mutane ku sauka wa kawunan fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba dan wanda ku kira ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane yace wanda kuke kira din nan sami'un qaribun mai ji ne makusanci ne gare ku ya fi ɗayan ku kusanci fiye da kansa fiye da yadda yake kusa da bene linzamin abin hawansa ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to Allah ta'ala makusanci ne shi yasa a cikin suratu hud yace inna rabbi qaribun mujib ubangiji na makusanci ne kuma mai amsa kira ne ga wanda ya kiraye shi ko ya nemi wata biyan bukata a wurinsa. Alwadud, Allah shi ne mai ƙauna, eh, shi ne mai ƙauna da son bayansa masu mene, masu yayya ga shi ne alwadud. Mai Allah ta'ala ya ce wa huwal ghafurul wadud. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. lallai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai lallai ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya musu mene soyayya da ƙauna shi zai ƙaunace ka kuma ya sa bayin Allah na ƙwarai su ƙaunace ka shine alwadud ashakiru shine mai godiya na'am almujibu ai mun yi ko to mun ce na fasara a can almujib ko shine mai amsa kiran bayi eh ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira yayin da ya kiraye ni ya roƙe ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ma'ana duk sunan Allah in ka bi Qur'ani zaka tada akwai inda Allah ya wani abu na fassara ko ƙarin bayani akai an gane wannan alwadud min yi ko sai ashakiru shine mai godiya ga bayinsa yanzu in kai wani aiki alkhairi sai Allah ya ma godiya akan abin da kai Allahu akbar kwarai godiyan da zai maka shine ya maka mene kyakkyawan sakamako daga cikin godin da Allah ta'ala ke bayan sa kenan ke sa ce fa inna Allah shakirun alim Allah mai godiya ne ko masani ma yaf'alu Allah bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima ash-shakur shine abun godiya wanda bayi ke masa godiya ko duk abin da Allah ya bani da ni'imomi ai yana son masa mene bi masa godiya as-sayyid Allah shine shugaba ka ji sunan Allah as-sayyidu sunan Allah ne wani ya zo ya ce manzo Allah ya sayyidana manzo Allah ya ce a as-sayyid huwa Allah shugaba na kwarai shugaba na kololuwa shine Allah ina fata an gane da haka ba a ce manzo Allah as-sayyid kadai a shiru kamar da shi ya faɗa cewa ya ana sayyidu waladi adama wala faqa ku je sai da yake bafa ni ne shugaban suwa ƴaƴan annabi adam ba da alfahari ba sai da kace sayyidul khalqi ko yawwa kace ya kai shugaban halittu waɗanda Allah ya halitta baki ɗaya amma baka ce sayyidu kai shiru ba shi zaka ce sayyidul anbiya'i wa imamil mursalin kaga sai yazo da idafa mu kiyaye wannan jama'a da yawa daga cikin mutane ba su kiyaye wannan Allah ta'ala ya samu dace as-samad wanda bai da bukatan komai a wurin bayi shine as-samad bai da bukatan komai ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ko kuma as-samad shine wanda mawadacin da kowa da komai cikin halittunsa yana da bukata zuwa gare shi idan kowa zai nemi bukatarsa wa zai nema Allah waje biya masa mene bukatarsa shi ma ne as-samad wanda bayi ke mika neman biyan bukatansu zuwa gare shi al-qahir shine mai rinjaye sama da bayinsa babu wani abin da zai rinjaye Allah babu shi babu shi babu kowa ku duba fir'auna ku duba na maruzu ko za ka ba mu labaransu har Allah da kansa yake cewa inna fir'auna la'alim fil ard innahu kana 'aliyan min al musrifin amma Allah ta'ala haka yayi mukurkusa shi a cikin ruwa ruwan nan ne na Allah ta'ala shi har kan fir'auna ko kamar da mal aliyu nan yake faɗi ko tare ne kuke ko ina ne ko kana kafa ko a zaune tare dai suke tare dai kuke wace ba ta ko kunyan suwa ne da tana da bakan gari ne da na maruzu bai mace ba jibili fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar sa har kasar ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba hmm fa atba'uhum mushriqin yace wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa shi ya gama wannan bubbukan amma ruwa ya zo ya gama da shi malam ina ruwan Allah na maruzu fa sauro sauro ya gaba da maruzu kan ga ai sauro wala ana ganin shi wani kasantaccen halitta gashi Allah ya mu'jiza da shi sai me na'am mun yi gama da alqahar ko shine mai rinjaye akan dukkanin bayan sa baki daya shi da kuma alqahar kuma shine nan marinjayi akan dukkanin komai yana kaga akwai alqahiru akwai mene alqahar alqahar shine mai tirsa ta bayi su yi dukkanin abin da yake so a lokacin da yaso ko ka ki hannunka sai dinga cewa subhanallah duk kafircin ka koko sai ka je bayan gari dubaraka na na na na na, na subhanallah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum an gane wannan kai ke zan shi kansa fir'auna ai da ya juya kaga da Allah alqaharu ne me yace da ya ji matsa yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin to akan Allah ya ga dama ya matse ka ce za ga mutum yana shirka da Allah yana iskancin sa iri iri a bayan ƙasa yayi wannan yayi wance ya mangaru wance yana gani shi wani shege ne sai Allah ya jarrabe shi da wata da ciwon yatsa dan kankari sai ga hannu akai yana wayo Allah na a yanzu ka ji ma Allah nashi ne shi kadai an gani to Allah in ya ga dama sai ya tirsasa ka dole ka bi shi amma Allah sai ya labai inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid akwai aljabbar Allah shine mai karfin da babu abin da ke gagararsa shine aljabbar ko kuma shine nan fasarar aljabbar ila yau shine mai daura karayan bayi kana fama da talauci Allah sai ya daura karayarka ta hanyar azurta ka kana gauro baka da mata malam kana ta kwana kai kadai kana cin wuya sai Allah ya daura ka ta hanyar baka mata ta kware mutum yin kirki malam eh ko kuwa kana jin takaicin baka samu haihuwa ba kana ganin tawaya ce a gari ka sai Allah ya daura wannan karayar taka ta hanyar baka da na kware haka ne Allah aljabbaru shine wani zaka ji na ya ce Allahumma ya jabir munkasirin ya Allah mai dora karaya masu karaya duk karaya idan kayi Allah ne ke dora ka in bai so ba sai ga karaya mala amma an karya an daura kusan sau goma an je duk wani asibitin da ake tunanin masu ƙwararru ne a duniya amma sai abin ya ɗoruwa dan nawa ne ne abin da sun haƙura sun roƙi Allah da Allah sai ya saka fanta da wurin kanta ma da warke ba tare da wata matsala ba mutane nawa suke karyewa a hannu ko a wani wuri kuma karenta kafa ta daura kanta da kanta dan a lokacin ba mai ba mai ba mai dorin kuma tashi tafiyar sa abin su babu abin da ya gagara Allah to shine aljabbar shine wanda babu wani mai karfin da ke gagaran sa babu wani abin da ke gagaran Allah ina ga sai mu tsaya anan saboda kwarewar lokaci mun yi awa ɗaya da kusan minti 17 eh sai mu tsaya akan mun tashi gobe sai mu tsara sunan Allah sai mu ci gaba da karatun littafi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah sai mu tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mini da ku bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka fahimtar da mu sunnan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rayar da mu akan ta ka dauki rayuwar mu akan ta ya rabbal alamin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته